أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق للحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابته الكرام وعن من تبعهم بإحسان إلى الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد uwa musulmi da muka saba haɗuwa a wannan masallaci na juma'a na ƙofar wunti jikin gidan alhaji barau wanda muke gabatar da tafsiri a wannan wata na Ramadan ƙarƙashin jagorancin cibiyar hajjin rasul foundation for islamic thought and culture wato mu'assasatu hajjin rasul al-faqati al-islami a cikin garin bauchi a jihar bauchi gode wa Allah da ya ba mu dama wannan shekara ma muka samu dama ya raya mu ya kawo mu wannan wata mai tarin falala a haka ina mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gode wa Allah da ya amsa addu'ar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da ya yi wa kansa ya yi mana kuma yake yi a kowane wata na sha'aban idan ya shigo ya kance Allahumma barik lana fi sha'abana wa balligna Ramadan. Allah ka yi mana albarka a cikin wannan wata na sha'aban kuma ka kai mu watan ramadan ba don komai ba saboda irin falaloli da wannan wata ya kunsa babba daga cikinsu kasancewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه wanda ya tsayar da watan ramadan da imani don yana kwaɗayin ladan da ake samu a ciki Allah ya gafarta masa abin da ya gabata na zunubin. Ba ƙaramar babbar baiwa da kyauta ba ce wannan a ce ka shekara talatin ko arba'in ko hamsin ko sittin ko saba'in ko tamanin ko casa'in ko ɗari ma har Allah ya baka dama a ce saboda kayi azumin kwanaki talatin na wata Ramadan duk zunubanka na waɗannan shekaru Allah ya rusa. Lalle kuma Allah yake ma uzuri duk shekara ya kawo watan, duk shekara ya kawo watan, duk shekara ya kawo watan. da an tsaya ne akan hadisin wa ramadanun ila ramadanun kafaratun lima bainahuma yuzaituni bace da kaba'ir tsakanin ramadan da ramadan Allah na gafarta abinda aka aikata tsakani idan aka nisanci kaba'ira to sai a ce duk shekara kake jiran a kankare na wannan shekara amma shekaran baya ba shekarun baya in baka samu ba kenan inda akwai wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idan yayi watan har ya wuce bai Allah ya masa gawara ba karma a masa to amma sai ga wata garaba ta da take nuna ko da na wata shekaran ba ta karɓu ba na wata shekaran can ba ta karɓu ba na wata shekaran can ba ta karɓu ba na wasu shekaru sun karɓu wasu ba su karɓu ba to ga wata garaba ta amma wadda take cewa gufira lahu ma taqaddama ma taqaddama min zambihi ba maganan ba zuwa baran zuwa bana ake magana ba ana maganan tun daga lokacin da aka dauko takaddan ka aka karkade aka fara rubutu har ranar amma sharadi fa bai ce man sama ramadana kawai gufira lahu ma taqaddama min zambihi mafi yawanci kalmomi suna daukan hankalinmu sai mu fassara su ba yanda aka ce ba a haka ne da yawa mutane suke halaka a rashin kyakkyawan sauraro hutunan istimai rashin kyakkyawan sauraro rashin kyakkyawan sauraron abinda annabi ya faɗa abinda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa yakan sa ka samu matsala rashin kyakkyawan sauraro da fahimtar abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yakan sa ka samu matsala rashin kyakkyawan sauraron abin da wani bawan Allah ko waliyin Allah ya faɗa da kyakkyawan fahimta wa maganar yakan sa a samu matsala so da haka kyakkyawan fahimta da kyakkyawan sauraro yana da matuƙar muhimmanci a rayuwar musulmi to ku lura da kalmomin da manzon Allah ya amfani da shi sallallahu alaihi wasallam bai ce man sama ramadana kawai kuma ya yi ya ce gufirar da kuma ta kaddan da ga rabasar ta yi yawa wanda ya azumin ramadan kawai sai ce man kama ramadan ya tsayar da wata ramadan tsayarwa kuwa yana nufin ka bayar da kai watan ka azumci watan ka ba da haƙoƙin watan da haƙoƙin yadda aka ce a yi azumi kuma ya ƙara da cewa ya zama dan imani da watan ya zama dan kwaɗayin lada ba dan riya ba ba dan neman huta ba ba dan wannan ba ko karka manta zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash yawa mai azumin da ba abin da ya samu daga azumin sai yunwa sai kisan ruwa to kaga ashe wannan yana cikin gudurar da ruwa suka san zambi kaga baya cikin akwai man sama wa lam yakun ainuhu man sama lam yakun uzunu man sama lam yakun famu kafinan suna nan da yawa azumi idan ka bai yi ba yana ta kallakallan banza ga man lam yada qawla zuri wal amala bi falaysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharaba wanda bai bar ƙarya da yankewa mutane da sharri ba ko aikata ayyuka irin da yanke da sharri ba to Allah baya da bukatar ya bar abincinsa da abincinsa ina goyon bayan wani malami da naji yana tafsiri yau yana cewa daga kano yake yana ce yana roƙon gidajen rediyo su rufe ko su rufe program na tattauna harkokin siyasa sai watan yaro su rufe program na tane na ta ne a kan harkokin siyasa sai watan yaro saboda a cikin tane da na tanin na ni kuma ta kara abinda yake faɗan kenan kuma abinda na fahimtar kenan haka ne gaskiya ne qaulan zuri wal amala bihi a cikin wannan program na siyasa akwai zancen zur ƙarya ko aikin ƙarya sai ka zo ka kwaba magana ka yanka ma wani ka kyara ma wani kyararriya da ce ya yi saboda ka ɓata ta a siyasance shi ma ya wazo wani ya zo ya kyara maka ka ɓata ta a siyasance ko kuma wani kawai ya zo ya zunzuntu ma ƙarya ya ce ya yi wa al'umma kaza ba abin da ya yi kaga kaunar zuri kenan ko kuma ya rinka ba da ya rinka wasu ayyuka duka ayyukan ba na gaskiya ba shi ma amala da yake na amala da zuwa don haka gaskiya ne don a ceci azumin mutane da yawa da ma'aikatan gidan rediyo za su taimaka sai su ce to azumi ya zo wani program na siyasa sai ya wuce saboda yanzu lokaci ne na istighfari lokaci ne na neman lada lokaci ne na neman na zikirori lokaci ne na karatun qur'ani lokaci ne na wa'azozi saboda kar wani ya zo ya ta kaulan zuri wani kuma ya zo ya ta amalin zuri domin in aka samu haka kuma Allah ya ce in ji manzon Allah ko ni na faɗa wanzu Allah ya ce Allah ba da bukatar kamar abincinka ko aka bar abincinka ka zo kana cewa na yi kaza na yi kaza lami ba ka yi ba ka ga kaular zuri ne ko ba haka ko na yi kaza ni ne kaza lami ba kai kai ba ka ga wannan ma kaular zuri ne ko ko ban yi kaza ban yi kaza ba alhali ka yi ko ban ci kaza ban ci kaza ba alhali ka ci ko kuma ka tabbatar wane ya yi kaza ya kaza kace bai yi ba shahadatu zuri kenan duk irin waɗannan suna da cikin abubuwan da suke karnaki wancan garaɓa da wancan babban aljita na cewa mubira da kuma ta kaddama in zanji saboda haka mutunci wannan wata da ikhlasi da aiki nagari gyara zuciya da wata kullaha wa aslihu za ta bari duk tsoron Allah mu daidai da tsakanin bala'i ya yi yawa fitinu sun yawa ga kace-kacen addini ga bullowa da yahuda suke ta ƙarƙashin ƙasa suna gwara kan musulmi suna haɗa su faɗa suna daɗa yayya ga haɗin kan musulmi a kowane guri sai ka samu wani kuma sabon reshe kuma ya kullo wasu rassa sun kullo wanda kuma ba su ga maciji da yan uwan wanda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tarji'u ba adi kufaran yadribu ba'dakum yadribu ba'dakum riqaba ba'din kar ku koma kafirai bayana sashen ku kuna musulmi ne rinka ɗaukar takobi yana yana tsarin saki yanzu wa inna lillahi inna ilaihi raji'un al'amari ya lalace ba dan komai ba dan kin gaskiya son zuciya da mummunan saurare da mummunan fassara da kuma wanda ba ahalin yayi magana ba a abu yana yi da kuma son duniya da son mulki da son girma da son jagoranci ƙarfi da yaji kuma da yawa mutane suna sauraron tafsirai ana ce tafsirai tafsirai amma wallahi duk rubdugun tafsirai da kake jin a ciki tafsiri na tsakani da Allah za kira shi tafsiri to bai ji kan cikin yatsu ba sauran duka fasadi ake amma kai ba za ka gane ba za gane ba kowa kana cin karatu ne an ja aya shi nan an yi magana an wuce sai ka ɗauka daidai ne ba daidai ba ne sai ka ɗauka gaskiya ne ba gaskiya ba ne jajircewar mutum da bugu da idanu da ɗaga murya sai ka ɗauka hakan ta abin zai gaskiya ne ko ba ka kamar yanzu misali mutum ya ce maka duk wanda ya bar zancen Allah ya bar faɗin Allah ya bar faɗin manzon Allah ya ɗauki maganar maliku ko ko Imam Shafi ko Abu Hanifa ko Ahmad bin Hanbal ai ya bar addini ko sai ya ga tunaninka gaskiya ko Qur'ani ba ya bar Qur'ani ya bar fadin manzon Allah ya bar Qur'ani ya bar hadisi ya dauki maganar wani malik ko Shafi ko Abu Hanifa ko Ahmad sun kai Allah ne sun kai manzon Allah ne to ai wannan ya bar musulmi sun kai a fahimtar ka in musulmi musulmi wani wanda bai baya da kyakkyawar zurfin tunani da ilimi sai ɗauka gaskiya an gaya masa to in ka bar maganin imamu malik imamu shafi abu hanifa ahmad bin hanbal ka ɗauki alqur'ani da hadisi da qur'ani da hadisi zai maka rama kansa qur'ani shi zai koyar da kai kansa ko hadisin ne zai koyar da kai kansa idan wa'annan ba su kai malaman da za su fassara maka qur'ani su fassara maka hadisi ba to wa zai fassara maka shi imam malikin nan shine imamu ahlus sunna shine imamul madina shine imamu darul hijra abu hanifan nan babban malamin iraki kenan imamu shafi'in nan babban malamin misra kenan wa'annan duk su ne suka yada addini har ya zo ya yaba a duniyar musulmi na ahlus sunna wanda ma mutum yake ta ahlus sunna ne shi yake magana to wa'annan su ne suka yi aikin duk abin da kake ji na qur'ani wajen imamu malikin da imamu shafi'in aka samu abin da kake ji na hadisan shi imamu maliki shine uban malamin duk wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam majority duk hadisan da suka zo hannunmu jikokin imamu maliki a karatu su suka zo da in dai ahlus sunna ne wal jama'a domin shi imamu malikin nan shine ya koyar da imamu shafi'i sunna da hadisan manzon Allah imamu shafi'i ya koyar da imamu ahmad bin hanbal imamu ahmad bin hanbal ya koyar da imamu bukhari Imam Bukhari ya koyar da Imam Muslim Imam Muslim ya koyar da Imam Tirmidhi su wane ne masu littattafan sunna din wanda littafin ne nan kuma ya rage Bukhari sahihu Bukhari sahihu Muslim Tirmidhi manya manyan kenan a cikin kutubu sunna na hadisan manzon Allah duka almajiran almajiran ma maliki ne suka rubuta wayannan to an ce ka bar manzon Allah ka bar Qur'ani ka bar hadisi ka kaba magana Imam Malik to wai waye yake muka ci magana Imam Malik ne wanda ya gaya maka haka ba ya raba ka da Allah ne kai ba ka sani ba Allah ya soka kai kuma kai kabbara misali domin Allah ne ya ce ba kitabu wa sunna ne za su koyar da kai ba ahlul zikiri ne za su koyar da kai wannan kitabu wa sunnan nan in ka kar in ka dubi aya ko ka ga hadisi to fasalu ahlal zikri ka je wajen ahlal zikri ka tambaye su ne fasaran kitabu ne fasaran sunna sai ahlal zikri sai su fasara maka kitabu sai su fasara maka sunna in kuntum la ta'lamun to ya ce kar ka je wajen ahlal zikri to ka je wajen wa kaga irin wayannan suna nan da yawa ana yi kana magana a sai haskara ne irin wa'annan suna nan dole ne mu tantance qur'ani mu tantance sunnan ne qur'ani ne sunna yaya ake karanta qur'ani yaya ake karanta sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu koyar da mutane koyarwa ne kyau koyar wanda Allah da manzon Allah suka yarda da shi ba yanda za ka yi karatu baka da malami kuma idan imamu malik bai isa ya zama malami ba imam shafi'i bai zai zama malami ba abu hanifa bai zai zama malami ba ahmad bin hanbal bai zai zama malami ba to waye malami saboda haka mai taka tsantsan ba kowace taka bude kawai ka ji tafsiri ba a ka san wa kake sauraro ka san me ake faɗa ka yi amfani da iliminka da hankalinka in ko baka da ilimi to ka nemi waɗanda ka yarda da masu ilimi ne ka saurare su ka fahimce su wata ne muka shiga na neman yardan Allah amma da yawa za a samu sabon Allah ne wasu da dama ba yardan Allah za su samu wani zai tashi ma baya da imani ya shigo da imani ya ji zama an kore imaninsa wani ya shigo da tarbiyya ya fita an kowa da tarbiyyarsa saboda haka babban haɗari shine zancen Allah mutum ya sa a gabansa kuma yana fatin son zuciyarsa shine babban haɗari ga inda Allah ya yi ya faɗa ga abin da Allah ya faɗa ga inda wani ya ga an samu matsala da haka mu mai da hankali mu yi karatu wa jama'a irin na tsoron Allah mu cire sha'awar mu da ra'ayinmu mu faɗa mutane gaskiyar abin da Allah ya saɓani tsakanin malamai ba za a iya tace shi ba amma akwai saɓani na hankali akwai saɓani na hauka shi yasa in kun lura da irin tafsirin da muke muku mu bulaliyar kan hanya muke da ita faɗi yaro faɗi babba faɗi na gida faɗi na dawa kuma in za ka yi abu don Allah haka za ka yi baka da na gida baka da bayas baka da wani namu ne ba ku a'a idan zai naka zai dagula maka ruwa fesar da shi banza ne baya da amfani idan naka ya ɗebo ka sassafan ƙarya tare girje shi ka zubar ba naka bane don kuma ka so shi a nan to za ku je ku yi bara'a a lahira a gaban Allah subhanahu kuma alhamdulillah babu wanda suke jiran ya mana hadiya dan karya mana hadiya mu dan goya masa baya alhamdulillah mun gode wa Allah da ya sa mabukata ne mu bai muta wanda muke jiran a mana hadiya dan mutum ya mu samu rayuwa mai kyau to da wata kila ba za mu iya wannan ba sai za mu yi magana zan duba sai to wayannan ba su suke mun hadiya ba to idan mun yi haka to yayi kenan za su noki alhamdulillah har yanzu ba wani dan siyasa da za mu ce shi yake mana jiga yake mana wando babu to alhamdulillah don haka jama'a wannan shi sa aka ce malamai su nemi sana'a su dogara da kansu kar ka zamo kana jiran wani ya maka wani abu idan ka zama haka to za ka ɗanyi wani ɗan lumana-lumana ta ɓangaren idan za ka faɗi gaskiya sai ka duba to fa za mu ɓata da wani sai ka noke sai ka yi haka ko in dan za mu faɗi abu baka ji daɗi ba riƙe abunka dama ba mu bukata ba mu ce sai da shi za mu rayu ba ba mu kuma dogara a jikinsa ba wadda haka jama'a muna gaya muku wannan ne tun kafin yauma tublat sara'ir ran da za a yi fallasa mai muni a lahira kowa ya ga aikinsa an mai da addini wasa an mai da Allah abin izgili saboda haka dole ne mu shiga taitayin mu mu ga mu wanda zai ji ya shiga taitayin sa don mu gudu tare mu tsira tare mu koma ga Allah a wannan wata ni ta karatun Qur'ani ni ta istighfarori ni ta salati manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu roƙi Allah amma na ga abin da muka fi damuwa da shi shi ne mai zamu shi ne zamu amma akwai abubuwa da ya kamata mu roƙi Allah al'ummar musulmi suna bukatar haɗin kai al'ummar musulmi suna bukatar ɗauki na Allah ya warda da duk mugun kulli da ake musu aka haɗa kansu aka aka gwara kansu yau in ka ji ana zubda jina ne to a garuruwan musulmi ne a ƙasashen musulmi ne in ka ji ana balahira garuruwa suna ta ana gidaje suna ta konewa mutane suna ta mutuwa ta mutuwa suna ta babballewa saboda ba ma bamai to a yankin musulmi ne ba a america ba ne ba a ingila ba ne ba a faransa ba ne ba a china ba ne ba a rasha ba ne a iraki ne a libya ne a sudan ne a somaliya ne a syria ne a yaman ne a najeriya ne to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un musulmi ina muke me muke tunani ina muke da faɗin manzon Allah la tasbihu ba aji kufarin yadribu ba'dakum riqaba ba'dhin ina muke ina musuluncin ina addinin ina sunnan ina jaran tun daga baki ɗaya ko ina yanzu arna ne kenan yanzu Syria, Libya, Sudan, Somalia, Alje, duka Misra, duka wayannan duka furai ne kenan to a ina musulmin suke ba inda za ka yi jihadi sai a cikin yan uwanka musulmi tsakanin mai Allah wasu bar da mai Allah wasu ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shine babban hangemu da muke yi wanda ya kamata mu yi ta kuka mu koma ga Allah mu nemi Allah ne muka yi maka ne ka haɗa mana wannan bala'i dan shekara talatin da suka wuce ko ishirin da suka wuce babu wannan ko akwai shi shekara ishirin da suka wuce kasashen mutum kasashen da nake ambata nan galibin suna zaune lafiya in ka jirgima to falastinu ne a wannan lokaci me ya faru yahudawa suna aiki sai kana ta damuwa ne da kuncin tattalin arziki a najeriya ga kuncin rayuwa ga bala'i kuma kai ka san bahaushe ya daɗe yana cewa abin da ya fi doma ba zai bar ne ba ba zai bar awai ba ai da ba ka san bom ba a Najeriya ko ka san bom jin labarin sa kake yi daga nesa ko ma ba mai an jefa ba ma ba mai kaza a a yan tare ka noke yan yan mudda bindiga dadi duk labarin take ji sai yau gashi a kofar gidan ku ka gani dan haka karka da a can ake yi to a can din nan baki yake matsowa idan an ce yan ra'ayi kaza da kaza ne suke buga wuta tsakanin su to akwai su fa kasar ka reshen suna nan amma duk baka damu da wannan baka damu da shinkafa ne da gero ai shekara uku hudu da suka wuce akwai shinkafan da geron ka gudu kamar gidanku ko babu a gidanku ka watsar gungunan jeron aka kona da na da na shinkafa da haka mai da hankali kira da zan yi wa 'yan siyasa mun fara ganin abin da da ba ma gani kuma ga alamu wani alam ne na fitina wanda sai shi ma yana bukatar addu'a da neman tsarin Allah. Idan aka ce talakawan da suke tafi ranka ya daɗe ranka ya daɗe barka da zuwa da tuta ake ba suna bakin hanya suna kada tuta shugaba zai zo. Ya zaman to yanzu talakawa idan sun ji shugaba zai zo duwatsu suke ɗauka su tsaya a gindin bishiya. Eh? Babu alamun fitina? ta alamun fitina wanda suka cancanci su gyara su gyara sun sani kuma wanda ya kamata su gyara sun sani su gyara su gyara tsakaninsu da bayan Allah mutumin da shi ya zaɓe ka ya zo kuma yana jifan ka abin tsoro ne jama'a ko ba abin tsoro ba abin da nake tsoro mutane sun ɗauka a tunaninsu sun yanke ƙauna daga mafi yawancin mutane saboda rashin adalci sai suka jingina da cewa akwai wani mutum guda ɗaya wanda suke tsammanin shi watakila ɗan gwamma-gwamma za su samu sassauci da adalci daga wurinsa ko to sai ana cewa a'a ai ba a son sa ai ana masa munakisa ai ana kokarin halaka shi ai ana ba ta program din sa ai kaza kaza kana ka yana jin wannan to ya kai an kai makura kenan ya rasa ina ne ko zai dafa wanda ke ke kawo abin da ake cewa revolution a tsaka shi ke kawo juyin juya hali kuma wannan abu da kuke gani na ku ga wai talaka a maimakon ya kada wa shugaba tuta yana jiban su da dutse alamu ne na raba dutse wanda suke da ilimi sun san abin da nake faɗa musamman na rayuwar al'umma ana fita nace haɗari ne ana fuskantar wani abu ne na talaka yana ganin ya yi losing hope ya cire tsammani daga ma ya samu adalci daga wurin kowa don haka shi zai a fasa a fasa kowa ya rasa kaga babban bala'i saboda haka shi ma yana bukatar mu yi ta addu'a Allah ya karkato da hankalin kai in kana jin kayi tara kayi gidaje kayi menene to dare in ba ana iya ba damun ka je gidan nan ba damun ka je cikin abin da ka tara nan alheri ya ko bala'i to sai abin da ka tara nan yana da wajen da ka ajiye shi mu ba mu da wata ƙasa da ta nan ita ce ƙasar mu in ta yi kyauta mana in ta yi muni ta yi mana hausawa suna cewa matan ka iya bar dariyar daddawa inda ni ya kai ka abin da ya sa ta ɗanɗana tare da shi za a ta ko matan ka iya zai zuwa daddawa ya dawo ne in ya kai da rana in ta soyu sai ta gama soyuwa da shi tana kansa tukunna sannan ya dawo da ita inuwa ko ba haka ba wannan shi ma yana bukatar addu'a ne addu'a Allah ya kerar da mu kar mu fada waɗannan hadarori kuma babban addu'a shine su waɗanda abu ke hannunsu mun musu dan alam su gane menene ya fuskance mu na hadari su yi ƙoƙari su gyara tsakaninsu da al'umma ta hanyar karkatowa zuwa ga kyautata wa al'umma domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce jubilatil anfus ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asa ilaiha an tsora al'umma ne bisa son wanda ya kyautata mata da kin wane wanda ya muna nan wannan yana bukatar addu'a addu'a na nawa na faɗa na biyu kenan na farko bala'in da muke ciki duniya gaba ɗaya ga duniyar musulmi ta kama da wuta na biyu mu kanmu cikin gida akwai alam na fitinan da muke tsoro Allah ya sauwaka na talaka yana neman ya ya cire tsammani daga samun adalci daga wurin kowa don haka zai yi a fasa kowa ta rasa kowa ya rasa na biyu kenan na uku mu roƙi Allah fitinu da suke kullowa na rarraba kan musulmi da ake ƙoƙarin a haɗa gaba har tsakanin masu shiri da juna saboda an sayi wasu wasu yahuda sun sayi wasu suna kunna suna so kunna gaban fitina musulmi su ma su samu hargitsiya tsakanin su ga wannan yana bukatar addu'a sannan na hudu a dawo kan maganar tsananin abinci tsananin abin sha tsananin rayuwa da ake ciki ita ma tana bukatan addu'a sannan kuma damunan da muka fuskanta wanda muna sa ran mun haƙura da neman abinci daga waje za mu dogara da kanmu bisa ga yardan Allah dama da kanmu muka dogara a idanuna dai nima da nake da 'yan ƙaramin shekarun nan a idona ne aka fara damuwa da sai an samu abinci daga wani aiki duk mai shekaru irin nawa ya san wanda bai kai shekaru na da yawa wani bai sani ba amma a idona aka fara damuwa ni dai na san lokacin da babu jiran a shigo da wani abinci daga waje abinda na fara experience na cewa an samu matsala a Najeriya ina matashi matashin yaro shine lokacin da aka samu mutuwar dabbobi a ƙasar nan aka rike shigo da wasu manya-manyan kinyoyi a cikin wani abu kamar algarara kamar kamar gidan sauro ana kawowa a ce karancin nama ana ce da nama a kaza ana ce naman ACT a wancan lokacin shine farko abin da sani amma ban san a shigo da masara ko dawa ko shinkafa babu in kaga an shigo da irin wannan to a dan wani dan kankanin fakiti ne wanda ma mu ba mu sani ba dama masu sanin wajen da yanzu suke cin kayan farkon da na san a shigo da shinkafa Najeriya a zo ana neman shinkafa a shigo da ita to a zamanin jamhuriya ta biyu 1979 a wannan lokacin ne aka fara magana shigo da shinkafan waje ɗan Najeriya ya dan lokacin ɗan Najeriya na ganin shinkafa banza wofi ne ma bai damu da shinkafa ba shi dawa yake ci da masara abinsa don an yi tuwon masara ƙanshi yake ran sallah ma ana tuwon masara mu mun san rayuwar mu ko ba haka bane na san anan akwai wanda za su ce sunan sallah a gidan su da tuwon masara ake a surfe a yi tuwon masara yana ƙanshi shine tuwon alfahari to ita ma masarar kanta zamanin jamhuriya ta biyu aka bunƙasa masaran amma da dawan aka damu da ita masara sai gidan wani da wani to me kokari mu dawo dama tun da aka ce wai abin da za ka ci sai wani daga waje ya ba kai ma ka san kana cikin haɗari dan da ya ga daman ya halaka ka sai ya ce ba zai sayar ba ko ba zai bayar ba sai yaya to wannan mu roƙi Allah Allah ya ba mu damuna mai albarka wanda za mu samu abincinmu a ƙasar mu yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya arziki idan ya zamanto a garin da yake to Allah ya maka babban Wadanda suna daga kamar ra'ayoyi ne na mafiya addini ne ka dogara da arziki daga gidan ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban ni'ima da cikin ne Allah ya maka arziki a garin amma yanzu aka ce ba daman ka samu kuɗi sai ka hau tel bodi ka je ne ka kullum sai ka je ne da ai amma Allah ne amma sai zama aboki kake iya samun komai baka damu ba ko da ba za ka fita bauchi ba shekara guda sai za ka yi arziki za ka ci gaba da rayuwa da walwala to ka samu ni'ima ba baka gode wa Allah to ashe kuwa kaga ashe a gidanmu muke da arzikin mu shi zamu dogara da shi mu ci sana'o'inmu ‘yan uwanmu su dogara da kansu wajen yin sana'a ba sai an shigo ma da riga ba telan najeriya zai maka kowane irin kalar riga zai dinka kowane irin wando ku kaga ai an samu ci gaba wannan alheri ne domin ta roƙon allah allah ya ba mu damuna mai albarka wanda zai tabbatar da mu ƙarshe sai mu roƙi allah babban roƙo shine allah kar ya raba mu da imani duk halin da za a shiga na rinsi to kar wannan ya raba mu da imani domin wannan shine babban jari imani Allah ya samu dace abinda Allah ke bayarwa a cikin wannan wata na alheri Allah ya bamu abinda yake karewa na bala'ai Allah ya kare mu albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albarkacin wannan wata da wannan littafi da za mu karanta
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون بسم الله الرحمن الرحيم wannan sura ana sananta da suratul zukhruf suran kayan kyale-kyale kayan kyale-kyale kayan ado kayan kwalliya aka aka baya saboda a cikin suran an ce wa zukhrufa ta sauka a makka ayoyinta tamanin da tara hamim Allah shi ya san abin da yake nufi da waɗannan lafuzza amma yana daga cikin lafuzza masu muhimmanci wanda wasu ma suna ganin ismullahi al'azim ne Allah ya boye wasu sirorinsa cikin wannan ha da mim saboda a cikin addu'o'i yana zubowa wannan amin din wal kitabi Allah yana rantse mana da alkur'ani almubin wanda yake mai bayanin gaskiya wanda yake bayanin shiriya da hanyar rayuwa wa dukkan mutane inna Allah ya ce mu Allah yana amfani da sigar jam'i don nuna girmansa da matsayinsa sai sa ma masu sarauta za ka sa ta mu za mu yi kaza alhali ko wannan wai ana kwaikwayon salon ubangiji domin a ciki akwai kambama mu a maimakon ni to Allah yana amfani da inna ba wai dan shi da wasu ne suke aikin ba shi kadai yake aiki amma ke nuna ikarsa da cewa mu ja'alnahu mun sanya wannan littafi qur'anan littafi ne yuqra'u da ake karantawa saboda lafazi na dukan lafazi a cikin harshe cikin mafurtan haruffa don haka wannan yana gwamuwa da wannan aka ce masa ƙira'atu ko ƙara'a to aka kira ƙura'an da suna ƙura'an arabiyan karatun haruffan da lafuzan na larabci ne domin a yankin larabawa aka aiko wannan annabi aka saukar da harshen su don su sauƙin fahimtarsa wanda da haka za su fassara su mana bayani dalla-dalla mu gane duk da Allah ya saukar da shi balarabe sai Allah ya ce la'allakum ta'qilun wataƙila ko saboda harshen ku ne ku fahimci ma'anansa domin harshen garinku ne amma duk da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna shi wannan littafi ba cikin sauƙi ake fahimtar ma'anansa ba saboda shi kansa wanda aka saukar masa da littafin Allah sai da ya ce mu ne za mu yi maka bayani fa iza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayan don haka Allah shi ke manzon Allah bayani na abin da kuma aka saukar masa don haka wa yake wa Allah wa manzon Allah tafsiri manzon Allah ya koyi tafsiri ne daga wurin ubangiji don shi yake masa bayani to shi kuma manzon Allah da ya bayani wa sahabbansa su kuma sahabban suka yi bayani wa tabi'ai tabi'ai suka yi bayani wa tabi'u tabi'ina haka abin yake tawowa har yau an gane نعم وإنه في أم الكتاب في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وإنه في wannan Qur'ani da kuke jin ana karanta muku fi ummil kitabi wasu sadarori ne da aka ɗebo daga ummul kitabi malamai sun ce ummul kitabi shine lawhul mahfuz innahu laqur'anun karim fi kitabin makanun la yamassuhu illa al-mutahharun kitabun makanun malamai suka ce daga cikin a lawhul mahfuz aka ɗebo shi ma'anarsa kenan da kuma inda Allah ya ce fi lauhin mahfuz duk dai cikin lauhin mahfuz to malamai sai magana cewa littafin nan ya yi hawa hawa uku akwai alƙur'ani akwai ummul kitab shine lauhul mahfuz akwai kuma ilmul lahil azali wanda shi ya wuce ma lauhul mahfuz don haka sau da yawa za a ga abu a lauhul mahfuz Allah shi kuma ilmuhu al'azali ba bai gudanar iradarsa ba ta tafi daidai da wannan abin da aka rubuta ba sai Allah ya gudanar da iradarsa sai a ga sabanin abin da yake cikin lauhul mahfuz su ma mala'iku ta nan ake daukar hankali sun je sun karanta lauhul mahfuz ai za a yi karatun ko su ga wani abu daban yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthabbit wa indahu ummul kitab wannan ummul kitab suka ce ya wuce lauhul mahfuz ba ba lauhul mahfuz ake magana shi lauhul mahfuz shine aka ce lau shine lauhul mahawi wal isbat yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit daga abin da kuka gani a lawan masu amma asalin yadda zaɓi zai gudana kuma Allah ya rike kayansa sai yadda ya ga dama ya gudana to da haka ce za a je a ga wasu za su wanda ya yi la'i ko daga cikin mala'iku ko daga cikin mukarrabi na ko menene ya gani a lawan masu to sai a canja yasa ko annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran manya-manyan zababbun bayan Allah suke nuna cewa ai لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني saboda suna sun san Allah ya ba su ya kuma san amma ka duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine babu kaman a cikin halittun Allah ba amma Allah subhanahu wataala da cewa kullu rabbi zidni ilma akwai sauran abin da fitiji ne da kasan saba ka ce wai babu abin da Allah ya sani wanda manzo Allah ya sani wallahi ƙarya ne kuma kana ƙarya da Allah ne babu abin da Allah ya sani wanda manzo Allah ya sani ba ƙarya kake manzo Allah bai faɗi haka ba ba kuma yadda aka faɗa fitiji ne da kasan saba amma dai Allah ya sanar da manzon Allah ilmul awwalin wal akhirin wa zadahu ilman wannan hakan amma in ka ce babu abin da annabi ya sani Allah wanda Allah ya sani annabi bai sani ba to shikenan Allah ya fara an tadda annabi ga ga Allah Allah ko mai maza Allah bai tabe da Allah tabe da Allah tun da mun gani a hadisin nan na inna Allah wa rasuluhu yana hayanikum ya ce wani ya tashi ya kudu ba sai ya ce inna allaha wa rasulahu yanha yanikum sai maza Allah ya ce bi saqibul qaumi anta idin sahabi ne Allah da manzonsa suna hana ku yace kai baka iya kuduba ba tir da mai kuduba irin nasa zauna yace wani ya tashi ya kuduba yace inna allaha yanhaakum wa rasuluhu yanhaakum yace to yayi daidai an yi ladabi an gabatar da Allah tukunna aka kawo manzon Allah ba a kuwa masu wuri ɗaya ba wannan duk ilimi ne na bayan Allah na gaskiya wanda suka san Allah wai su suka san Allah kar da je wasu rinka maka shirme tilkal ma'arif la taqashiqu nafisin ya'ali wa la ya'ali qasimun billahi wannan sune ma'arifa ba su rubutan wani mai surutu ba wanda yake surutu baya shiryarwa ga kuma ga shi da husuma ga shi da tsananin husuma to Allah subhanahu wata'ala yace shi wannan littafi yana cikin ummul kitabi shi kuma ummul kitabi yana gurin mu mu kuma a gurin mu wannan littafi la aziyun madaukakin littafi ne ba karamin littafi bane duk littattafan da muka saukar babu kamar ma'ana mu din da ganin kin da kake ganin wannan alqur'ani to a cikin lauhul mahfuz yake layin da yake shi wannan littafi babba ne madaukaki ne yana da kima a wurin mu kuma hakimi khaliqul hikmati da yake cewa hakim shine mahalicin hikima kuma yana yaban kayan yana cewa akwai hikima wanda yace bai yi hikima ba a cikin alqur'ani shine jahili dolo marar basira saboda shi wanda ya halitta hikima ma yace littafin mai hikima ne kuma ya tabbatar littafin mai hikima ne tunda ya baje kolin sa yace a zo a diba kowa ya zo yi gasa fatu bi ashir suwarin min mislihi ina su hukama'u bulaga'u fusaha'u masaqi'u na luga ku zo ga qur'ani nan ka dubi ajin suwarin min misali suka gaza ah waya muku nauyi ne fati bi suratin min misali tunda bakwai tunda goma yayi yawa su ga eh mazo ya isa har yanzu ajin lam yastati'u Allah ya ce littafin mu ne da hikima dan masanin hikima shi ya kawo littafin kalamu mimman khalaqa al-kalama zance ne daga wanda ya halitta zancen ka san ko wanda ya halitta zancen kai ma an koya maka ka iya har kake burge mutane kake iya jan hankalin mutane da shi balle wanda shi ya halitta magana na'am أفنضرب عنكم الذكر سفحا أن كنتم قوما مسرفين to wai makiya Allah makiya addinin Allah makiya gaskiya makiya gyaran al'umma makiya wa'azi makiya faɗakar da al'umma makiya tsayar da mutane daga halaka zuwa ga shari'a muna Allah ya ce ina ubangijin in halitte ku in yi duniyar in yi lahirin in yi samman in yi kasan kuma kawai dan kina tsoron ku sai in yi muku wa'azi tsoron ku nake ji ko me yasa ba zan muku wa'azi ba afan na rufa an kuma zikira sai ba yi muku wa'azi mun san kawai dan koyan iska ne shine ma'ana an kuntum qauman musrikin dan ku makannata ne ku ƴan ta'adda ne ku fasikai ne ku mazinata ne ku kafirai ne ku kaza kawai kullum muna wa tsoron ku sai mu yi muku wa'azi mu kauda kai ku yi abin da kuka ga dama tambaya ce wata kafikan kwatin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saka nadribu ankum adh-dhikra sai mu ki saukar da alqur'ani mu ki saukar da wa'azi mu ki muku gargadi mu ki jawo hankalin ku mu ki kiryar da ku mu ki kiran ku zuwa ga hanya madaidaiciya safan dan rabkanwa dan kauda kai ba wai irin wai na gani ban gani ba wai ka gani da ki gani ka ji ko ka ji ba haka ake faɗa ba to haka kuke so mu ma mu yi Allah ya gani ya ki gani ya ji ya ki ji safhan imsakan shehu ya ce wato mukame fala tumaruna kada a ce ku yi kaza wala tanhauna kada a ce ku bar kaza ai ga sunan da yawa yanzu a duniya suna nan yan kar a ce a yi kaza kar a ce a bar kaza wanda ya ga ya wanda bai san sunan bai san Allah ba a arabi ba babu amru ba na hayi to shehin da ya koyar da kai in ma ka ce ƙarya ƙarya kake yi ba shi kake yi shi ne ke magana ne yace wato in kasa sai mu kame ga barin ku fala tu maruna ba za a ce ku yi kaza ba wala tun hauna ba za a ce ku bar kaza ba Shehu ya ce kuntum ta zunnuna da tanku annallaha ya kallukum Allah ya halicce ku wa ya turkukum kuma ya bar ku kamisil baha'imi kaman dabbobi fakat la tumaruna ba za a ce ku yi kaza ba wala tanhauna ba za a ce ku bar kaza ba in kuntum qauman musrifina dan kun kasance kafirai mabarnata mutanen banza haka sai a bar ku ku ci gaba da barna a bar ku ci gaba da barna a bar ku ci gaba da kiyanci a bar ku ci gaba da jinjere Allah ce to ba za mu yi ba ba za mu yi ba sai mun yi muku wa'azi ko kana so ko kana ki ko za ka mutu sai an faɗi kaza ba kyau ko za ka haɗe ranka sai an ce kaza ne daidai in ka so ka yanda kake so na'am وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون wa kama arsalna nawa muka aiko min nabiyin annabawa fil awwali na cikin al'ummun barko annabawa nawa ka ji labarin mun yi annabi adam mun yi annabi shisu mun yi annabi nuhu mun yi annabi annabi mun yi annabi ibrahim mun yi annabi isma'il mun yi annabi ishaqa mun yi annabi yaqub mun yi asbadu mun yi annabi isa mun yi annabi musa mun yi annabi zakariya mun yi annabi yahaya mun yi annabi dauda mun yi annabawa da yawa da a ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai ne fara zuwa ce ni annabi ne a ce to ai wannan sabon magana ne mu mutum ta ba to ba sabuwar magana ba ce tsohuwar magana ce an yi an yi an yi shi ya fara zuwa ya ce shi annabi ne to Allah ya ce nawa muka aiko wannan ba ana jiran ku ba da amsa ba ne tambaya ce irin ta mun aiko mun yi wato ta ƙaririya ce tambayar kamar na ta kammalin ta ƙulu kammalin a fadatu yaji wa kam ima'in malakat wa a abudi muka ce dukiya nawa na mallaka bayi nawa maza bayi nawa mata na mallaka jira kake yanzu mai kuɗi ya tashi yana faɗa ni za a gaya mun arziki gida nawa ne mota nawa jirgin sama nawa akwai wani daga cikin na kusa da shi yace guda talatin ne irin wannan tambayar ce ba wannan tambayar ba ce tambaya ce ta cewa akwai an ba wai na neman a ba da amsa ba an gane to nawa ne muka yi wani da yawa ma'ana amma wa mata tihim wa ma ya tihim min nabiyin ba wani annabin da ya je wa al'ummansa suka ce mara mabara ba lale alhamdulillah mun gode wa Allah mun ji mun bi kai tsaye lokaci ɗaya ba a yi haka ba illa kanu bihi yasta'aluna sai an samu masu masa izgili masu masa ba'a masu masa zagi masu masa yarfe masu masa sharri kuma duk wanda ya gaji annabawa ma sai ya jira wannan in dai kace kujerar za ka zauna ka ce mutane ai ka ce a bari ka ce bai dace ba to sai an zage ka sai an ma yarfe sai an ma kyarri sai an ma kazaji sai an ma fatal duk wannan za a yi maka domin kai ba kai annabin Allah ba sai wani annabin annabawa an mutu wannan sai aka ce yanzu a zage ka ne a rediyo ko a facebook ko a menene amma ba wanda ya taba mulmulo dutse ya jefe ka ko akwai da ba su da malamai ba wanda ya taba jifar sa ko ba haka ba to manzon Allah da Allah ya sama da kasa ya al'umma ya komai domin sa an fasa masa kafafunsa jini na zuwa wayanda suka masa wannan wayanda suke ce masa Muhammadu Amin ne ba wani abokan gaban sa ta ce ai dama sun gaji gaban tun tsohon tarihi ko ba haka ba masoyansa ne masu amintaccen Allah masoyi dan masoya kaza kaza kaza sai zo ce to ku bar kaza ba kyau a raddu ayyuhum fi afwahi su suka sa hannu to yau kuma sabon abin da kazo da yake da sai sama da haka dan masoyi ne dan masoya azumi dan adile mutumin kirki mai amana ne kaza ne kaza amma daga zuwa yace to kaza bautan gunki ba kyau ba su da amfani shara ne ku kwashe ku dubar bauta wa Allah shi kadai sai suka ce a to in wannan ne kuma to gaskiya ba za mu saurare ka ni makale a ba mu taba kaje ta ka ba na taba ban da taba tutan mu ba mu dai gaskiya ba za mu karbi wannan to Allah ya ce dama babu annabin da ya zo wa al'umma suka bar shi haka sai ya sha izgili to sai Allah ya yi ne da tsare ke kira فأهلكنا فأهلكنا أشد منهم بطشا ومدى مثل الأولين فأما suna cin nasara ne masu izgilin masu jejantatan suna cin nasara ne a ko'ina ba su cin nasara duniya da lahira ba su cin nasara masu izgile wa annaba ba su cin nasara masu izgile wa malamai magada annabawa ma ba su cin nasara Allah ya ce ba a halakana a tadda minhum ba'atan sai mu duzo da suka fi jabberanci a cikin su suka fi karfin mulki da kama mutane da kama karya su damƙi mutum su halaka su kashe shi ba wani abu ne a wurin su to sai mu kashe su halakar su ai ana tauna tsakuwa ba wani ya ce ko me yasa bai ce aya ba wai aya ita ce mai sauki tsakuwa ya ce mai tsauri da ana kauna tsakuwa don aya da tsoro in ka ga an murkushe manyan to ƙananan ba sai ko ba haka ba Allah ya ce mafi karfin su wajen damka mafi halakarwa wa maza masalul awwalina misali ya gabata gare ku cikin mutanen farko yanda muka halakar da su saboda sun saba wa annabawansu ma'ana in kun karɓi bin abinda manzon Allah ya zo fa aqibatu qaumika kazalika inji shehu yace abinda ake gaya maka ya rasulullah kai ma karshen makiyanka mutanenka da suka hura ma wutar gaba haka za ta kasance kama halakar kufaru qablahum fahum sayulakuna la mahala inda aka halakar da kafirai da su gabace su to haka kuma za a halakar da su ba makawa Allah zai yi wani sallallahu alaihi wa sallam rasulul karim wa ala zalika min al-jahilin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أول والفاتح ما سبق ناصر لك الناس هذه إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه من كل العزيز وعلى الكرم العزة الله ثم صلى الله وسلم على الله a ji tsoron Allah wanda ya zinci wanda sai ya kawo masa sun ba abin da za ta kulla masa balle a cikin watan Ramadan ka fara da tsinton waya a ranar farko